الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذ أنتم بالأدوة الدنيا وهم بالأدوة القصوى والركب أسفل منكم ولا تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم iz antum yayin nan suratul amfani sura da take magana akan ganima da magana da ya shafi yakin bada Allah ce yayin nan ka'inu na kasancewa ku antum ku bil udwati duniya kuna kusa da madina alqurba min al madinati kenan وهم بالقدوة القصوى البعد منها su kuma suna can nesa da madina ko warrakabu ay al'iru ka'inuna bi makanin asfala minkum su mahayan suna can min mayalil bahar domin su jama'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna sun fita madina amma suna kusa da madina su kuma sun riga sun je sun tsare bakin kogi sun tsare shi shine mimma asfara minkum mimma yalil bahar kenan walau tawa'attum antum wan nafiru lil qital da alƙawari kuka yi ku da su kuka ce a haɗu laktalattum fil mi'abi da an samu karya alƙawari walakin jama'akum bi ghairi mi'adin sai dai Allah ya hada ku da ku da su ba tare da an yi alkawari ba liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan dan Allah ya hukunta wani al'amari da ya tabbatar sai ya faru wa huwa isarul islami shine ɗaukaka addinin musulunci wa muhaqqal kubri kuma ya rushe kafirci fa ala zalika ubangiji ya aikata haka li yahlika man halaka an bajinatin saboda halakar da wato su kafirai ko ba'da hujjatin zafiratin bayan hujja mabayyaniya ta riga ta bayyana a gare su وهي نصر المؤمنين إتشي تيمكم مؤمنين
مع قلتهم على الجيش الكثير تارى شيوا كافرين سن فمتن دبو مؤمنين متن دري أكو دوانا أبو ويحيى أبنجي كما يرى المؤمنين sune mana hayya an bayyinatin wanda ya tsaya akan bin gaskiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam domin su ne gaskiya wa inna Allah la sami'un alim lalle shi ubangiji alimun masani ne la sami'un kuma wallahi ubangiji mai ji ne na'am إذ يريقهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلمكم إنه أليم بذات الصدور إذ يريقهم الله أبنجد يا يند ينونا مكس واذكر يا رسول الله sallallahu alaika wa ala alika wa sallam ka ambata wa mutanenka ya ma'aikin Allah yayin da ubangiji ya nuna maka su fi manamika cikin mafarkinka ai fi launika cikin mafarkin baccinka kalilan cewa waɗannan mutane ‘yan kaɗan ne fa akbarta bihi ashabaka sai ka ba wa sahabbanka labari Babaru suka yi ta farin ciki cewa ai mutanen wasu ‘yan jama'a ne ‘yan kaɗan. Walau rakahum kasiran da ya nuna maka cewa suna da yawa. Lafashiltum jabintum ana gaya wa sahabbai sai su ji tsoro. Walatana aza'atum fil amri ai amrin kitabi kenan. Iktalaftum fil amrin kitabi. Da an samu saɓani akan sha'ani na yaƙi. ولكن الله سلمكم من الفشل والتنازع sai ubangiji ya tsairatar da ku daga wato abin da ya shafi sahabban su ji tsoro ko su jayayya akan abin da ya shafi yaki innahu shi ubangiji alimun masani ne bi zati suduri ai bi ma fil qulubi ya san abin da ke cikin zukatan sahabbai inda an gaya musu haka da an samu sabani na'am وإذ يريكم إذ تريكم من أعينكم قليلا ubangiji maɗaukacin sarki ya ce a wala tarakahum kaseeran la fashiltum wa tanazatum fil amri walakin Allah sallamakum innahu alimun bi dhati sudur idrikumuhum إذ اتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور واذكر يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كأنبتا ومتاننك يا مأيكن الله إذ يريكموهم أيها المؤمنون يا يند ينونا مكس يا كتار مؤمنين إذ اتقيتم في أعينكم قليلا Allah ya takaita muku su kuna ganin su na hawa saba'ina au mi'atin cewa waɗannan runduna ta kafirai ba su ci ai mutum saba'in ba ko mutum ɗari so da Allah ya karanta musu su a idonsu ɗayan ulumun ga su kuma dubunnai ne su ko lituqaddimu alaikin don ku akka musu wa yuqallilukum fi ayunihim su ma taron su ku ga ku ku ɗari uku da wani abu suka zan ku ‘yan kaɗan cewa har ba ku da yawa li yuqaddimu wala yarji'u an qitalikum don su kaddamar muku ba za su dawo daga yakar ku ba a liyaqdi Allahu amran kana mafa'ulan domin ubangiji ya tabbatar da wani al'amari wanda dama ya riga ya tabbatar da shi liyaqdi Allahu amran kana mafa'ulan wa ila Allah turja'u al-umur al-umur turja'u ila Allah dukkan al'amari gabaki ɗaya wajen Allah ake komawa da shi na'am يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكك إيماني دا الله دا النبي محمد دا القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقيتم فئة أي جماعة كافرة idan kuka haɗu da wata jama'a wacce ba ta yarda da Allah da Allah Muhammadu ba ba ta imani da Alƙur'ani ba fasbutu liqitalihim ku samu sabati wajen iyakarsu wala tanhazimu kar ku wace wazkurullaha kafiran ku ambaci Allah da yawa ku yi kabbara saboda zuciyarsu ta raunana ud'uhu bin nasari ku roki ubangiji ya ba ku nasara la'allakum tuflihuna ay tafuzuna la'alla za ku samu rabo in kun yi haka za ku rabanta a wajen Allah madaukakin sarki sai ya ce ni
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين واطيعوا الله كيوا الله طاعة شنو ubangiji ورسوله ku haɗa yin ɗa'ar Allah da ta manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Wala tanaza'u kada ku yi jayayya a tsakaninku, an taktalifu fi ma bainakum in kun je duk inda aka ajiye mutum ya tsaya a wajen. Fatashalu wa tashabari hukum in kun yi jayayya za ku samu matsala a tsakaninku wa tashabari hukum ƙarfinku zai ragu. an shi ne kuwatukum wa daulatukum ƙarfinku da daularku ta shugabanci za ta samu rauni wasbiru ayyuhal mu'minun ku yi haƙuri ya ku taron muminai inna allaha ma'as sabirin ubangiji yana tare da masu haƙuri bin nasari wal auni Allah zai taimake su kuma zai ƙara musu taimako akan taimako annasar wal aunu kenan na'am ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ولا تكونوا كرك كسنج معنى كرك زما kallazina karabu min diyarihim kaman wanda suka fita daga gidaddajinsu ko badaran wari'a annas dan busar iska badaran kenan ko wari'a annas da kuma wato nuna wa mutane ba dan Allah ba kenan hai su kalu yayin da jama'ar kafirai suka ce la marji'u hatta nashrabul kumura an yi tulun giya manya-manyan tulu malam suka ce ba za su dawo ba sai sun sha giya wadan azurul juzura an soke musu raƙuma manya-manya an sha giya an ci nama mai yaji ko wadannan mu'alai na kiyama an buga musu ganga ga ganga ga giya ko ga nama da yaji ga 'yan mata suna rawa kuma yaki aka fita shine Allah ce kar muminai su zama irin waɗannan mutanen wala taqulu kal ladina kharaju min diyarihim badaran wari'a an-nas a ko bi badarin a ranar badar wa yusadduna an-nas an sabilillahi kuma suna tsaye su da'irar da mutane zuwa hanyar Allah ita ce zuwa wajen annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu bima ya'maluna muhitan ubangiji duk abinda suke aikatawa Allah ya sani ilimin sa yana cikin abin so da ka babu abin da ubangiji bai sani ba na'am وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم Mm.
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني Mm.
وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني Thank you.
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكف على عاقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب to ka san bayan mitin da aka yi a darun naduwa da manya-manyan makiya Allah makiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi shaidan da duk abin da suka faɗa Allah ya riga umarni manzo Allah ya koma Madina to yaƙin Badar an riga an shirya gashi sun riga sun tsare gindin kogi su kuma musulmai suna can gefe babu ruwan da za su sha su yi tsarki su yi amfani da shi kamar yadda kissar muka karanta ta a baya Allah ya saukar musu da ruwa daga sama in an tare na ƙasa to ba za a tare na sama ba to ba su har an riga an fito shi da Allah ce wa zukur ya rasulullah sallallahu alaika wa ala alika wa sallam ka ambata wa mutananka ya ma'aikin Allah in bayyana lahum ash-shaytanu a'malahum yayin da shaytan ya kawata musu ayyukansu shine bi an shajja'ahum ala liqa'il muslimina lamma kafu al-khuruja ya karfafa su shajja'ahum yace ba abin da za su iya muku mutum 300 da dan wani abu ɗari uku da sha uku ko ɗari uku da sha biyar ko da sha bakwai kamar yadda muka faɗi a kisoshin baya shi dai ce ga kuku sama da mutum dubu ga makami ga mahaya a cikinku ga manya-manyan shugabanni ya ƙarfafe su lamma kaful kuruja lokacin da suka ji tsoro su fita wa ƙara lahum لا غالب لكم اليوم من الناس إني جاهل لكم yace musu ba ku da nasara a wannan rana daga kan mutanen nan wa inni jarun lakum yace shi yana makwabtaka da shi qala ibn abbas shine abdullah dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace ja'a iblisu yawma badarin shedan ya zo ranar yakin badar fi jundin mina shayaɗin cikin rundunar shaidanu wa ma huwa ra'atan fi surati rajulin min rijali bani muddalijin har da akwai tuta a hannun shi kaji an giza mai kan turuwa ko a wani da kuma siffa بصورة من رجال بني مؤتلج سراقة بن مالك سيئ صفة كما ديانا بتشكل يأي صفة إلن صفة سراقة بن مالك وقال للمشركين يما كلو قاش الله في بدا جبا يما قمنا ملائكو سنفار سوكا سيجويا دبايا قال يسي لا غالب لكم اليوم من الناس yadda tutar ya zura da gudu ni jarun lakum falamma tawarat takatil fi'atan yayin da jama'u guda biyu suka haɗu almuslimatu wal kafiratu jama'ar musulmai da jama'ar kafirai wa ra'al mala'ikata kana kama yaduhu fi yad haris bin hisham yana kallon malaiku sun fara sauka wai saboda abokantaka ya rike hannun Harisu bin Hisham sun irin rike hannu ɗin nan abokan juna an shigo filin yaƙi. Na kafar za a la'aƙi baiti sai zare hannun shi a jikinsa. Ko, na kafa ce raja a la'aƙi baiti hariban ya ruga da gudu, ya cire hannunsa ya wadda tutar ya kuma ruga da gudu. Wa ƙala lamma ƙalu lakum sai jama'ar kafirai suka ce mishi a taka zuluna ala hadar hali yanzu ka kaskanta mu a halin da muke ciki ka gudu ka ba ya kai da tido ka ba mu shawara ka ce za mu yi nasara ka karfafe mu yanzu kuma ka zura da gudu ka rabu da mu sai shi ɗaya ce inni bari'un minkum min jawarikum yau maganar makwabtaka babu ita babu ni babu ku dan me Allah ce ya ce wa annabi alaihi salatu wasalam ya ce inni arama la tarawna ai ina ganin abin da ba ku gani ne shi ya san mala'iku domin shi ba mala'ika ba ne amma ya zauna da mala'iku har ya taba shugabanta su sai dai Allah ya kore shi saboda hassada da yawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin da Allah ya ce ya yi wa annabi Adamu su gaba hasken manzo Allah aka sa a jikin annabi Adamu alaihi salatu wassalam ya gani mai ilimi ne shi ya san ya san Allahu ya san kalam saboda halittar sa tsohuwar halitta shi saboda haka Allah ya kore shi ya san mala'iku sai ya gaya musu ce inni arama la tarawna ai ina ganin abin da ba ku gani ne من الملائكة نبغى ملائكة إني أكاف الله ni ina jin tsoron Allah kasan wanda bai jin tsoron Allah bai san Allah bane amma duk wanda ya san Allah tsakanin shi da Allah istighfari salatun annabi da zikirin Allah a rabu lafiya amma idan ka ga mutum bai jin tsoron Allah wallahi bai san Allah bane amma duk wanda ya san Allah to ya fi jin tsoron Allah ko zunubi ya yi sai ce astaghfirullah shaidan ya san Allah ya ce inni akafullah ya ce ni ina jin tsoron ubangiji yahlikani yace in na tsaya a nan Allah zai halaka ni wallahu shadidul iqab ubangiji mai tsananin ukuba ne shi sai ya ce ni
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم Mm.
ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض جر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم واذكر يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كأنبتا ومتاننك يا مأيكن الله إذ يا يندع يقول المنافقون منافقي سكي فإن والذين في قلوبهم مرض shi munafiki bai cikin kafirai munafiki a musulmai yake ko wallazina fi qulubihim marad shine da'if i'tiqad da waɗanda suke da rauni na yarda da ubangiji garra haula'i suka ce waɗannan muminai din garra haula'i dinuhum addinin su ya rubuce su iz karaju ma a qillatihim yuqatiluna al-jam'a ga su yan kaɗan ga ba abin hawa ga babu kayan yaƙi ya za a ce su yaƙi waɗannan mutanen masu yawa ai wannan ma yaudarar kai ko tawahhuman annahum yunsaruna wai suna tuhuma su cewa ai wai Allah zai taimake su za a taimake su qala ta'ala fi jawabihim sai ubangiji madaukakin sarki yake maida musu raddi akan abin da suka bari wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ko ai sik bihi yaglib duk wanda ya dogara ga Allah to zai yi nasara inna Allah azizun galibun ala amrihi ubangiji mabuwayi ne ai ma'ana mai rinjaye ne akan al'amarinsa hakimun fi sun'ihi gwani ne ubangiji wajen gwargwaje ayyukan shi ya san muminai kaɗan ne ya san kafirai suna da yawa amma zai ba wa muminai nasara na'am ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كو Allah yana ba shi labari ya ce da za ka kalle su kallo irin na ban mamaki يا محمد صلى الله عليه وسلم ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة lokacin da mala'iku ke karɓar rayukan su kafirai ɗin yadribuna wujuhahum wa adbarahum bi maqami'in min hadidin suna dukan kansu suna dukan bayansu da sanda ta karfe ta wuta sandar da mala'ika zai ɗauka kaga ai ba karamar sanda ba ce Allah ya raba mu da ganin sandar mala'ika wani kuma lahum suna cewa su kafiran zuku azabal harika bayan duka da ake musu sai a ce ku ɗanɗani azaba ta ƙonewa alharik ga azabar azaba ce kuma azaba ta konewa bi ma'ana law ra'aita amran aziman da za ka kallo ka ga abubuwan mamaki a tattare da su na'am ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك العذاب waccan azaba da ake musu bima qaddamat aydihim saboda sanadin abinda hannunsu ta aikata gangan jikin ne ya aikata amma ubira biha an fassara ta da cewa hannu دون غيرها لأن أكثر الأفعال تزاول بها so da mafi yawancin aiki da hannu ake yi ko shi yasa sai Allah ce bi ma qaddamat aydikum wa anna Allah shi ubangiji laysa bi zallamin ay bi zi zulmin lil ibad ubangiji ba azzalimin bawa bane bai zalunta kowa fayu'azzibahum bi ghairi zambin a ce ubangiji ya kama mutum haka kurin bai ci ba bai sha ba ta bakin na mata ban ci ba ban sha ba to Allah zai yin wannan abin dole sai an yi laifi kafin Allah ya kama mutum na'am كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله من ظهورهم Mm.
إن الله قوي شديد العقاب
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب دعبهم shi da abu haula'i malam mai tafsir ya ce da abu haula'i shi da abu haula'i bai cikin alkur'ani amma karatun kuma ba zai karanta ba sai ka karanta da shi tafsiri kenan ya ce da abu haula'i ɗabi'ar wayancan mutane da ake magana kansu ka da abi ali fir'auna an gano da abu haula'i ka da abi ai ka adati ali fir'auna ɗabi'arsu kamar ɗabi'a ce irin ta mutanen fir'auna wallazina min qablihim da wanda suka zo kafin fir'auna din kafaru bi ayatin lahi sun kafirce wa ayoyin ubangiji fa akabahumullahu sai ubangiji ya kama su bil iqabi da musu hukuba ai zunubihim sababin zunubinsu إن الله قوي على ما يريده Ubangiji mai ƙarfi ne akan duk abin da Allah yake so ya yi, ba wani ƙarfi da ya isa ya hana Allah ya yi abin. Shadidul iqab kuma mai tsananin ukuba ne shi, na'am.
ذلك بأن الله لم يكن خيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا Hmm.
حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك بأن الله لم يغير لم يكن مغيرا نعمة أنعامها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك العذاب وكان عذاب غير أبنجد يوم جنا أكنت أي تعذيب الكفرة شيء يوكاتري عذابا بأن أي بسبب أن الله لم يكن مغيرا Ubangiji bai zama mai canjawa ba, canja mai ni'imatan an amaha ala qaumin shine mubaddilan laha bin niqmati a ce tana cikin ni'ima ubangiji ya canja ni'imar ta zama azaba ko wahala hatta yugayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja abin da ke cikin zukatansu da ayyukansu gaba daya ko a katabbil kuffari makkata it'amahum min ju'in wa amnihim min khawf kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yayi da kafiran makka ya canja ni'imarsu da jin daɗinsu da ƙofinsu ya zama yunwa ko da kuma nutsuwarsu ta zama jin tsoro wa Allah shi Ubangiji sami'un alimun Ubangiji mai ji ne kuma Ubangiji masani ne na'am
فدفي آله وعون الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Ubangiji ya ce da ɗabi'arsu ita ce irin ɗabi'a ka da abi ali fir'auna, kamar ɗabi'ar jama'an fir'aunansu. wallazina min qablihim da wanda suka wuce kafin zuwan fir'auna annabawansu da mutanensu kenan to mutanen annabawa kazzabu bi ayatin lahi jama'ar annabawan sun karyata ayoyin ubangiji kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlakanahum ubangiji ce sai muka halakar da su bi zunubihim ai da sababin sababin zunubinsu وأدركنا آل فرعون قومه معه sai muka halaka jama'ar fir'auna tare da shi ma fir'auna wa kullum min al'umamil mukazzibati dukkan al'umma da ta ƙaryata annabinta kanu zalimin sun kasance azzalimai ko sai ya ce mu Ubangiji madaukakin sarki ya ce inna sharrar dawwabi inda Allahi allazina kafaru fahum la yu'minun inna sharrar dawwabi wato dabba wacce ta fi sharri allati tadubbu ala al-ard kenan wacce ke tafiya a ban kasa wannan yana maganan mutum inda Allahi wajen Ubangiji allazina kafaru domin in ka ce dabba a Hausa ne ake nufi ana nufin rago ko tunkiya ko akuya ko saniya ko rakumi ko to a rago ko tunkiya ko saniya ko rakumi babu kafiri dukkan su musulmai ne dukkan su masu miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki ne duk wani tsirrai na duniya gaba ɗaya babu kafiri a inda ake samun kafiri a mutum da aljanni amma duk wata halitta gaba ɗayanta duk inda ka santa ko a cikin ruwa take ko a wajen ruwa take babu kafira shi yasa Allah ce inna sharrar dawwabi domin in an barka ka ce a mafi sharrin dabba rago kenan ko tinkiya kenan a wanda yana maganan allati tadubbu alal alal ardi min al insi wal jinni kenan kabarin ko ita ce wacce ta kafirce fahum la yu'minuna su ne la yu'minuna ba su imani ba ko na'am الذين عاهدت منهم ثم ينقضون
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون بني قريظة كينا domin bani ƙuraiza manzo Allah ya yi alkawari da su an kulla alkawari cewa ba za su bari a yaƙi jama'ar musulmai ba su ma musulmai ba za su bari a yaƙe su ba in an taso mana kar ku bari in an taso muku kuma ba za mu bari ba to da suka sai ne Allah ce allazina ahadta minhum sune waɗanda kai alkawari da su Allah wa'inul mushrikina ba za su taimaki masu bautar gumaka ba sun bayan kuduna ahadahum sannan suka karya alkawarinsu fi kulli marratin ahadu fiha duk lokacin da kai alkawari da su sai sun saba wannan alkawarin وهم لا يتقون الله في قدرهم باسا جن tsoron Allah wajen yaudarar su na'am فإما تلقفنهم في الأرض فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون fa imma tasbakannahum fil harb fasharrid bihim man kalfahum la'allahum yadhakkarun banu qurayza lokacin da annabi alayhi salatu wassalam ya zo madina da suka ga ƙarfinsa su suna zaton cewa Allah bai san abin da yake ɓoye ba ne su suna da wayo saboda haka aka zauna aka yi aka yi alkawari cewa ba za su bari a faɗo wa jama'ar musulmai ba su ma musulmai ba za su bari a faɗo musu ba sun karya alkawari shi ne ubangiji maɗaukakin sarki ya ce fa in ma taffaqannahum fil harbi duk lokacin da kuka same su ai tajidannahum kenan fil harbi wajen yaki فشرد فرق بهم من كربهم من المحاربين وبالتمكين بهم والعقوبة كفكس نجبانس ده نبايانس تند سنع إنشاكو شيكنا الكوري الله شيء باب شيكما تكانونكو دسو لعلهم أي الذين خافوهم يذكرون لعل سوى دن استتابع الكهن يذكرون يستئذون بهم za su hankalta su yi tunani su wa'azantu cewa waɗannan mutanen ba mutanen kirki ba ne na'am وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين wa in ma takafanna min qaumin khiyanatan fambit ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbu alqa'inin wa in ma takafanna fi fi min qaumin ahaduka ko da kuna da wani tunani na jin wani tsoro da wasu jama'a na alƙawari da aka yi shi ne kiyanatan kar su ha'ince ku fi ahdin na alkawari fambin idirin ahadahum a koma da alkawarin a ce babu ku rike alkawarin ku tun da ƴan uwanku mun taɓa yin alkawari da su su ma sun saba shine ifambin idirin ahadahum juyar musu da alkawarin su kawai ilahim izuwa gare su ala sawa'in Allah ya ce daidai ne mustawiyan anta wa hum fil ilmi بنقد الأحد بأن تعلمهم به لألا يتهموك بالقدر كرت شيء كما كا يودرس النبي بين يودرا صلى الله عليه وسلم صحبك يا مسلم alƙawarin nan babu tsakaninmu da mu da ku shi ke nan magana ta kare inna allaha la yuhibbul ka'inin ubangiji bai san masu ha'inci na'am ولا يحزنن الذين كفروا سبقوا
تحسبن الذين كفروا صدقوا إنهم لا يعجزون ولا في من أفلت يوم بدر ولا آية تاسوكا أكون وندس كقول رانا يهاجم بدر Allah ce wa la tahsabanna ya Muhammadu sallallahu alaika wa ala alika wa sallam waɗanda suka gudu ga ya musu kansu zaci ko allazina kafaru sadaqullaha aifatuhu cewa sun gudu wa ubangiji anya za a gudu wa ubangiji kuwa a innahum la yu'jizun ai la yaqutuna basu isa su gudu wa Allah ba duk inda suka kuya Allah ya gansu ubangiji ya ce walau kuntum fi burjin mushayyida ko da mutum ya shiga cikin kwansan gyada an mutuwa ta zo yudrikuhul mautu walau kuntum fi burjin mushayyida ko kuma kana kan gini mai tsaro yana ganin kaman ya tsuya kasa ko wanda yake ganin zai iya guduwa mutuwa a ba a guduwa mutuwa duk inda kuke aina ma ta kunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burjin mushayyida kaman tsawon gida duk inda mutum ya shiga ya buya ko cikin kwai ya shiga cikin koduwar kwan sai Allah ya kamo shi ya kashe shi ba dama ya bar shi sai ya ce ne ubangiji madaukakin sarki ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribabil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun to ya in badar an samu karanci na abubuwan hawa da makami to sai Allah ya ce ba wa muminai shawara ya ce wa a'iddu lahum to fa ku tanaji kuma liqitalihim dan yaƙansu dan ba za su daina taso muku ba mastaqatum min quwwatin daidai gwargwadon abin da kowa zai iya samu na daga kayan tanaji na daga torchlight da kuli-kuli to kaji ko arrami rawahul muslim kamar yadda imam muslim ya rawaito ko ya ce inna kuwata rami salatan aka rakul muslim ya ce min silahin wa rami wa karnin wa rijalin wa duru'in wa gairi zalik ana da abin hawa ana da kwalkwali ana da sulke ana da kuma tocila da kuli-kuli saboda hannun rayuwa saboda haka shi ne min ribadir kauli kenan turhibuna takafuna bihi aduwan lahi wanda su makiya Allah an sun san kun yi tanadi to haka kurin ma ba za su tsokane ku ba amma da sun san ba ku da komai to sun ta takala ku kenan aduwan lahi wa aduwakum makiyan Allah kuma makiyanku ku su ne fara makkata su ne kafiran makka wa akarina min dunihim da wasu kuma wanda su ba kafiran bane ai gairihim min almunafiqin ayu yahudi waɗanda suke cikin ku kuma munafikai ko kuma yahudawa la ta'lamunahum ku ba ku san su ba Allahu ya'lamuhum amma Allah ya san su amin wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar fi sabilillahi don ɗaukaka kalmar Allah yuwaffa ilaikum jaza'uhu Allah zai cika muku ladan وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا داي داي دا قوايا ذرة بزاء توي مكو بزاء باوك نعم وإن تنعوا السلم فابنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنحوا إن كما سنجي tsoro almalu lissilmi sai suka ga ah, to ai ya kamata a ce kuma ai sulhu ko fajana fajna laha Allah ce ahaduhum aje a zauna din ai sulhun ai alƙawari a yi rubutu su kawo jama'a su ka kawo kai ma jama'arka wata wakkar Allah in an yi haka to karka dogara da alkawarin nasu don za su iya sabawa wata wakkal Allah ka dogara da ubangiji innahu shi ubangiji huwa sami'u lil qawli al alimu bil fi'li ubangiji mai ji ne ga dukkan zantukan da za su yi a gaban ku da bayan ku al'alimu masani ne bilfi'ili da aikin da za su aikata a gabanku ko a bayanku na'am
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ubangiji madaukakin sarki ya ce wa in yuridu an yaqda'uka fa inna hasbaka Allah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa in yuridu an yaqda'uka bis sulh liyasta'iddu lak kada sun so su ha'ince ka su yaudare ka bayan an yi sulhu su koma suna tanadi a gefe فإن حسبك الله أي كافيك الله وبنجدنك يا إسر مكة هو الذي أيدك بنصره شين وندي كارا كيدا إيكا بتيمكوانسا وبالمؤمنين كاغا مؤمنين ما سنشد سكين تيمكوان شكينا مؤمنين سنشد سكين تيمكوان من زن الله domin ubangiji madaukakin sarki sai ce wabil mu'minin kaga manzo Allah ya taimaki mu'minai kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya sa mu cikin taimakon annabi na'am وألف بين قلوبهم Mm.
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وألف أبنجي أي جماعة يحدى بين قلوبهم كو فكانوا زكاتنسو la an faqata ma fil ardi jami'an da zaka ciyar da duk abin da ke ban kasa ma allafta baina qulubihim baka iya hada zukatan mutane walakin Allah allafa bainahum bi qudratihi sai dai ubangiji shi ke hada zukatansu da kudirarsa innahu azizun shi ubangiji ghalibun ala amrihi mai rinjaye ne akan al'amarinsa hakimun gwani ne la ya kuruji shay'un an hikimati ba wani abin da isa ya fita daga cikin gwargwajewan hikimar ubangiji na'am يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuha annabi ya kai babban wannan annabi sallallahu alayka wa ala alika wa sallam wannan aya ita ma a badar ta sauka hasbunallahu wa ni'mal wakil shi yasa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yace babban makami da ya bawa sahabbansa na dafa'i shine hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 safiya da marece ko 1350 an maimaita su uku kenan shine Sheikhul Islam Alhaji Ibrahim Inyas yayi masa sharhi na Hasbil Muhaimin wa Hasbil Waki wannan sirri ne na Hasbunallahu wa ni'mal wakil saboda an ce ita ce sirrin da aka rusa kafirai a yakin badar sannan da ita ne kuma addinin musulunci ya tsaya da ƙafafuwansa domin a badar ne duk abin da ya faru ya faru kuma abin da ya kasance ya kasance Allah ce ya yi annabiyu ya kai babban wannan annabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ubangijinka ya isar maka ubangijinka zai kare ka yana kare ka shine mai kare ka ya kuma hada kariyar da muminai gabaki ɗayansu na'am Mm. يا أيها النبي حرج المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يا أيها النبي يا كرب الضمنا النبي صلى الله عليك وعلى آلك وسلم harridi ay hasil mu'minina ka kwadaitar da mu'minai alal qitali akan sha'anin yaki lil kuffari su yaki kafirai kar su guje su in yakun minkum ishiruna idan kun zamanto mutum ashirin ne sabiruna su yi haƙuri masu haƙuri ya galibu mi a za su rinjayi mutum ɗari biyu minhum daga kafirai wa in yakun minkum mi'atun yaglibu alfan min allazina kafar idan kuma su ɗari ne muminai za su rinjayi mutum dubu min allazina kafar daga waɗanda suka kafirce بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون saboda cewa su wasu irin mutane ne da ba su san Allah ba ba su bin Allah kuma ba su san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam